القوم جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a kowace ranar asabar a wannan majalisin namu mai taken raddi akan shubuhohi na turawa ko makiya addini game da musulunci wannan shine darasinmu na goma sha tara a wannan dare na tara ga watan zulqa'da hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2027 ne shi mako? ko da shidda ne shi na kara muku shekara guda 26 ko? yawwa idan ba a manta ba in uwa masu girma mun tsaya akan aya ta ɗari da tamanin da bakwai inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa uhilla lakum lailata siyami tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم نعم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون jazakum Allahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum an halatta muku a dare na azumi arrafatu ila nisaikum arrafatu shine aljima' kinaya ce akan jima'i an halatta muku a dare na azumi ku sadu da iyalinku hunna libasun lakum domin su matayenku tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahunna kuma kuma tufafi ne a gare su wannan kinaya ce akan suturtawa da kuma ruhin asiri kamar yadda tufafinka in kasa su suna suturta ka suna suturta aibinka to haka iyalinka matarka sutura ce a gare ka ma'ana a tsakaninku akwai sirri bai kamata a ce aibinka ta bayyana ba haka kai ma bai kamata a ce ka bayyana aibinta ba haka kuma su matanku tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su kamar yadda mutum yake samun biyan bukata yake jin natsuwa in yana sanye da kaya to haka shi ma iyali in yana da su zai ji natsuwa zai ji kwanciyar hankali domin asirin shi yana ruhi kenan shine ma'anan hunna libasul lakum su mata tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san da lallai ku kun kasance takhtanuna anfusakum kuna yaudarar kawunanku fataba alaikum sai Allah ya yafe muku wa afa ankum kuma yi afuwa a kanku fal'ana ba shi ruhunna don haka yanzu ba shi ruhunna ku rungumi matayenku ku sadu da su in kuna so yanzu an halatta muku wabita goma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya halatta muku game da matayenku wannan ayar ko mu ce wannan gabar dalilin sabkarta shine a farkon musulunci ya kasance daddare idan har mutum ya yi kwana in ya tashi to baya halatta ya ci abinci ko ya sadu da iyalinsa ma'ana da mutum ya sha ruwa in dai har ya kwanta to shi kenan ya kare ya kare buɗe baki babu zancen wani suhur da ka yi kwana shi kenan misali ana yin sallar isha'i ka kwanta to ko da a ce awa guda kai ka holka baya halatta ka ci baya halatta ka sha kun baya halatta ka sadu da iyalinka to sai ya kasance an samu wasu daga cikin mutane mabambanta daga cikinsu wani mutum ya dawo daga hira da dare wata wata riwayar ana cewa umar ne wata riwayar ba a faɗi kowane ne ba ya dawo da dare sai ya isko matarsa ta yi kwana kuma ta yi irin kwanci wanda namiji in ya gani hankalin shi yana tashi ana gane da kyau ko to kawai a wannan lokacin sai ya abka mata ma'ana ya sadu da ita ɗan magana suka ce farin cikin ɓarawo ya isko ƙofa buɗe ko to ya isko ƙofa buɗe shi kenan sai ya shiga to bayan ya yi wannan lamarin sai hankalin shi ya tashi ya ce ka anya ko ba na yi sabo ba domin ko ni ban kwanta ba to ai ita matata ta kwanta kenan na yi sabo sai ya shi wajen manzan Allah yana kuka yana roƙon a nemi mishi afuwar Allah bayan shi kuma an rawaito shi ma Umar ya zo a wajen matarsa sai ya isko ta tana kwance sai ya neme ta sai ta ce ai har na yi kwana sai ya ce bai yarda ba da ƙarshe dai shi ma ya je tambaya wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki sai sabkar da wannan ayar don goge wancan hukuncin na cewa da mutum ya yi kwana shi kenan baya halatta ya sadu da iyalinsa shine sai Allah ya ce ohilla lakum lailata siyami arrafatu ila nisaikum wannan ayar kenan tana nuna saukin da musulunci yayi na me yake da suna mutum yana da dama da dare matukar alfijiri bai keto ba yayi abin da yake so na daga cikin abubuwan da suka haramta ga mai azumi wannan yana nuna yanda Allah madaukakin sarki yake kula da abin da yake tsanani a gare mu kuma yana kawo mana sauki a kansa shi yasa Allah bai dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kasance duk wani abin da yake tsanani ne a musulunci ya dauke muna duk abin da ka gani a yanzu kake tunanin tsanani ne to ba tsanani bane shi yasa ma a azumin mi Allah yace yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr da Allah ya dora muku azumi ba wai dan ku wahala bane a'a asali ma shine saukin ku yi azumin sannan wannan ayar tana nuna mai sabon Allah to yana yaudaran kan shi ne shi yasa Allah yace alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ashe a duk lokacin da kake sabon Allah kada kai tsammanin wai kana bakanta ma Allah rai ne a'a kai kake yaudarar kanka domin karshen ukuba ta aikin akan ka za ta koma sai a gaba a wata gaba wadda take ita kuma dalilin sabkata ita ma daban ne Allah yace wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai kun iya bambanta tsakanin al-khayt al-abyad shine zare wanda yake hori daga zare wanda yake baki a lokacin da al-fajr yake ketowa thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi har zuwa dare dalilin sabkar ita kuma wannan gabar shine a wani ɗaya daga cikin sahabbai ne ya bayan sallar as bayan sallar isha'i kawai kwana sai ɗauke sa bayan bai ci abinci ba ma'ana an sha ruwa bai ci abinci na bayan sallar isha'i ba sai kwana ya ɗauke sa matar shi tana zuwa ta isko ta zo ka mishi abinci sai ta isko yana kwana sai ta ce khaibatan lakka amma ko mai gida ya shiga uku domin ya kwanta bai ci abincin dare ba kuma dole ko da yanzu na tada shi ba zai iya cin abincin ba domin haramun ne a lokacin in mutum ya kwanta in ya tashi ya ci abinci wannan mutumin haka ya tashi da asuba ya wuce da azumi to kuma lokacin shi mutum ne manomi ya je gona dauke da wannan azumin rana na yi sai ya some dama 'yan magana suka ce da ruwan ciki akan yanar rijiya mana idan ciki ba komai to babu aikin da za a yi yadda ya kamata to a wannan lokacin sai ya faɗi ya some aka tattalo shi aka kawo wajen manzon Allah sallam gawa ne kaza kaza ya ya kamata a yi yana iya aje wannan azumin to da ƙarshe dai Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan ayar yanzu babu matsala ku ci daddare ku sha har zuwa lokacin da alfijiri zai ketowa summa atimmu siyama ila layl sannan ku cika azumi daddare wannan maganar ta cewa summa atimmu siyama ila layl ku cika azumi zuwa dare yana daga cikin dalilin da 'yan kalakato suke badawa da wasu daga cikin 'yan shi'a na cewa shi azumi ana aje sani idan dare ya shigo shi yasa zaka ga su ba su bude baki sai sun yi sallar magriba dare ya shigo kamar irin war haka war haka suke bude baki me dalilin su Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layl to sai dai matsalan shine jahilcin su yasa suka yi wannan fassarar domin a larabci mai ake ce ma dare shine gurubu shams allailu yabda'u bi gurubi shamsi dare a larabci da an ce dare da rana ta faɗi shikenan da rana ta faɗi dare ya shigo to kenan kun gani jahilcin su da kuma kokarin tsere ma aiki da sunna kokarin rishin aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya tare da busu yi aiki da hadisin ba ma za su iya su fassara alkur'anin da kyau amma sai Allah ya ƙara batar da su su kasance a cikin wahala kenan sun ma'atin musiyama ilal lail al-lail huna ya'ni me yake da suna ghurubu shams da rana ta faɗi dare ya shiga a ƙarƙashin wannan hadisin kuma har yanzu da zai nuna muna cewa shi fassarar alkur'ani ba za ka taɓa iya yin shi ba in ba da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai wani sahabi daga cikin sahabbai da ya karanta wannan ayar ko kuma da yaji an sabko wannan ayar wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr yanzu ya yake yi sai ya samu kyalle hori da kyalle baki sai ya aje karkashin matashin shi idan ya tashi da dare in ya doko kyallen shi tunda lokacin babu ampul balle kace akwai hasken ampul to babu hitila idan dare yayi sai ya doko wannan kyallayen guda biyu sai ya duba in har yana iya bambanta hori da baki to shikenan lokacin sahur ya wuce sai in bai iya bambanta su sai ya ci gaba da cin abincin shi haka yake yi to sai wata rana ya zo yana gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanda yake yi sai manzo Allah ya ce masa a'a ai ba haka Allah yake nuhi ba idan ka ce haka za ka yi aiki da shi akwai lokacin da ba ma za ka ci abinci ba daga magariba domin akwai lokacin da horin wata yake mi yake bullowa daga magariba ko kai ka san ku cikin horin wata dole za ka iya bambanta mi kyalle hori da mi da baki kenan ba za ka ci abinci ba hal abada akwai kuma lokacin da babu horin wata to irin wannan lokacin kuma za a iya a yi sallar ma asuba alhali akwai mi akwai sauran duhu na dare to sai manzo Allah ya bayyana masa alkhaytul abyad ana nuhin sanyi haske na sahiya alkhaitul aswad ana nuhin duhu na dare shi yasa malamai suke cewa as-sunnatu tubayyinu al-qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayh sunna ita ke bayanin al-qur'ani ita take fassara al-qur'ani ba ta yiwa ka ce ka fassara al-qur'ani ba tare da sunna ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yace wala tubashiruhunna kuma kada ku sadu da matayanku al-mubashara huna ta'ani al-jima' kada ku sadu da matayenku wa antum akifuna fil masajid alhali kuna masu i'tikafi a masallaci me ake ce ma i'tikafi luzumul masjid muddatan ma'luma bi niyyati ta'abbud shine mutun ya lazumci masallaci lokaci kayyadadde tare da niyyar ibada kana iya kai itikafi daga azhar zuwa al'asar kana iya kai itikafi daga magariba zuwa isha'i matukar dai ka kayyade lokacin da zaka yi a masallaci da niyyar ibada to wannan itikafi kake yi to Allah ya ce kada ku sadu da matayenku idan kuna itikafi a masallaci tilka hududullah kenan wannan yana bayani akan cewa itikafi daga cikin abin da yake lalata sa ko daga cikin abin da yake haramun ga mutum in yana itikafi shine saduwa da iyalinsa ko huta a wani wuri a masallaci ba tare da bukata ba wadda take ta dan adam kamar irin hutsari ko kashi ko abin da ya kama da haka Allah ya ce tilka hududullahi wannan bayanin da ya gabata dokoki ne na Allah hududullah muharramatuhu domin himallahi maharimuhu abinda ake cewa dokokin Allah shine abinda Allah ya haramta wa'annan sune abubuwan da Allah ya haramta muku fala taqrabuha dan haka kada ku kusanci wa'annan abubuwan kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas kamar haka ne Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun mai yiwa ko za su ƙara takawa wannan ita ce aya ta ƙarshe daga cikin ayoyin da suka yi bayani akan hukunce-hukuncen a azumi yana daga cikin abin mamaki da abin lura dangane da al'amari na azumi shine ayoyin da ke bayani akan azumi Allah ya ya ya liƙe aya ta farko da bayani ta ƙawa kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun aya ma ta ƙarshe kun mai bayani akan azumi ita ma ƙarshe an liƙe ta da mi la'allahum yattaqun dukkanin su dai takawa ashe wannan me yake nuna muna mafi girman manuwa ta azumi shine kara muna takawa ita kuma takawa idan kana da ita to ka samu komai idan ka rasa ta to ka rasa komai shi yasa wani mai hikima yake cewa ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل فكم من صحيح فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الخسران في موقف في موقف الحاشر إكت وترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل كي جزوري أنا الدنيا جزوري نسوران الله دمين rayuwarka kaɗan ce rayuwarka 'yan kwanaki ne kuma 'yan kwanakin kaɗan ne domin kana lafiya lau za ka iya ka mutu kamar yadda wanda yake lafiya lau yakan iya ya yi dogon rai ma'ana yana nuna muna rashin lahiya ko lahiya ba shi bane alama ta mutuwa tana iya zuwa a kowane lokaci ya ce ka kasance ka luzumci takawa domin takawa tsoron Allah shine abin da zai amintar da kai daga azabar Allah maɗaukakin sarki Allah ka azurta mu da takawa ka azurta mu da tsoronka malam mu shi gaba wala ta'kulu ya tsaya ko ko sai an koma can to bismillah
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون واصل واصل
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نعم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل سبيل نعم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما كذا ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bilbafili da banna ko kuma kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bilbafili ba tare da haƙƙi ba wa tudlu biha ilal hukami kuma ku rika kai ƙara zuwa ga shugabanni litakulu fariqan min amwalin nasi dan ku ci dukiya na wasu sashe na mutane don ku ci dukiya ta wasu mutane bil ismi da sabo wa antum ta'lamun alhali kuna sane wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunnuwan mu ne akan cewa baya halatta ga musulmi ya ci dukiyar dan uwansa musulmi ba tare da haƙi ba shine wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ba tare da haƙƙi ba ku rika kai ƙara a wajen shugabanni ko ku kai ƙara a wajen alƙali don a ƙwato dukiyar wani a baku idan kuka yi haka to Allah maɗaukakin sarki ce kun tauka babban laihi shi yasa yana ɗaya daga cikin almakasidul hamsa manhohi guda biyar guda biyar da musulunci ya zo karewa daga cikinsu haifzul mal kiyaye dukiya domin dukiya ta Allah ce inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun dukiya ta Allah ce duk wanda ka gani da dukiya to Allah ya ba sa ne dan ya ga ya zai to kenan idan ka ci wannan dukiyar to ka meke da suna ka ci haƙi na Allah madaukakin sarki domin shi ya ba wannan mutunan wannan dukiya sai a gaba Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil ahilla dangane da al'ahilla al'ahilla jam'i ne na hilal shine jinjirin wata wannan wasu daga cikin jama'a ne na ƙuraishawa suka zo suka yi manzon Allah tambaya suka ce ammal ahilla falimaza khuliqat wai su wai shi wata menene manuwar halittarsa a wata riwayar kuma sun zo suka ce wai shi wata me yasa wata ran ya rage wata ran ya karo wata ran ka ganshi ya cika wata ran ka ganshi an karami kamar akaiwa me yasa haka me manuwar halittar shi ma wata to sai Allah madaukakin sarki ce kul ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hiya mawaqitu linnasi shi wannan wata Allah ya sanya sane dan mutane su rika kilgo ta hanyar sa walhajji kuma ta hanyar sa su san lokacin aikin hajji kinan a wannan ayar mun samu manufa ta mi ta wata ta halittar wata shine dan a rika kilgo domin kilgo yana daga cikin abin da yake da mahimmanci domin kilgo ta hanyar sa ake iya kula da lokaci idan ba a kilgo to ba za a kula da lokaci ba wanda yake shine mafi tsadan abin da Allah ya bamu kenan sai Allah ya ce musu kace wata an sanya sa ne dan kilgo da kuma sanin lokacin aikin haji idan yayi walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min zuhuriha kuma laysa albirru an bi an ta'tu albuyuta min zuhuriha baya daga cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki baya daga cikin ibada bi an ta'tu albuyuta min zuhuriha ku zo ma gida ta bayan su walakin nalbirra manittaka sai dai biyayya ga Allah shine tsoron Allah watul buyuta min abawabiha ku zo ma gidajenku ku zo ma gidaje ta kohohinsu wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin idan kuka yi haka tabbas za ku rabauta ita wannan gabar dalilin sabkarta shine a lokacin jahiliya sun kasance idan suka ce idan suka daura harami idan suna a cikin harami na hajji bukata ta kama su je gida to ba sa shiga gida ta kowa sai su shiga gida ta katanga ko kuma ta tsallakowa a wata riwayar kuma sun kasance suna shiga gida ta baya da baya ana gane da kyau ko kamar bukaye kun san su bukaye an zo wajen su ta ina ake shiga ta baya da baya ko to haka suke yi a lokacin jahiliya da baya da baya to shine bayan musulunci ya zo sai aka samu su suna yi shine sai Allah ya sabkar da wannan ayar yace wannan ba bautar Allah bace ba biyayya bace ga Allah ku zo ma gidaje ta kohohin su wannan ayar ta sabka ne akan aikin haji amma ko ba akan aikin haji ba kowane lokaci wannan ayar tana aiki idan zaka shiga gidan mutane ka shiga ta kofa shiga ta kofa kuma yana buƙatar ka nemi izini yana buƙatar ka yi sallama da abin da ya kama da haka Allah da ƙarshe ce ku ji tsoronsa domin a cikin tsoronsa akwai rabauta wa qatilu fi sabilillah kuma ku yi yaƙi a cikin hanyar Allah ku yi jihadi ku yi yaƙi a cikin hanyar Allah allazina yuqatilunakum kuma waɗanda za ku yaƙa su ne wanda suke yaƙar ku wala ta'tadu sai dai a wajen yaƙin kada ku yi ta'addanci inna Allah yuhibbul mu'tadi inna Allah la yuhibbul mu'tadin domin lalle Allah maɗaukakin sarki baya son masu ƙetare iyaka baya son masu ta'addanci kun shi hatta ma a cikin jihadi ana iya ta'addanci ɗan uwa masu girma kamar yadda muka saba a kowace safa muka kai ƙarshe muna bayanin wasu daga cikin shubohi da suke da alaka da abin da muka bijiro da shi na bayani to a wannan safhar mun hiddo shubohi guda biyu da za mu yi bayani shubuha ta farko tana da alaka da azumi shine a makiya addini masu sukar addini suka ce gafarar da musulunci ya sanya game da azumi na cewa in mutum ya azumi za a gafarta masa gabaɗayan zunubansa suka ce wannan yana iya sa mutane da yawa su rika fadawa a cikin sabon Allah dan sun san in sun yi azumin Ramadan za a gafarta musu ba za kun gane da kyau ba a hadisi manzo Allah yace man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi duk wanda yayi azumin Ramadan to za a gafarta masa gaba ɗayan zunubansa da ya gabatar sai suka ce ai irin wannan hadisan suna sa mutane su ta fadawa a cikin sabon Allah dan sun san in sun yi Ramadan za a mi za a gafarta musu kenan bai kamata ana ganin irin wannan hadisan ba ko kuma suka ce ma irin wannan hadisan sun ci karo da adalcin Allah maɗaukakin sarki domin ta kaka mutum za a ce yayi zalunci yayi sabo amma azumi kawai da zai yi a ce an gafarta mishi gaba ɗayan zunubansa ahum yaqsimuna rahmat rabbik ana gane da kyau ko to a takaice wannan shubhar dai za a same ta a cikin wata makala mai taken halil qur'anu ma'sumun na sheikh abdullahi abdul sheikh abdullahi abdul abdul abdul qadir wanda wannan makalar ta zo ne a cikin mawqi na islamiyat idan ka sa mawqi islamiyat ka sa haril qur'anu ma'sumun zaka ga wannan makalar wasu shubuhi ne game da alqur'ani da malamin ya bijiro kuma yi bayani da raddi akan su anan shubuhar take to raddi akan wannan shubuhar shine da farko dai idan ya kasance Allah maɗaukakin sarki bai bijiro da wasu ibadu wanda za su kasancewa idan ka yi su za a gafarta maka wannan zai sa mutane su hidda tsammani daga rahamar Allah ma'ana idan mutum ya san in yayi laifi babu abun da zai yi a gafarta masa to zai sa ya ƙara me ya ƙara mayin laihin in za ka shan giya ka sha ta dubu ko kawar misalin wannan bawan Allah da ya kashe mutum ɗari ba ɗai ya zo ya tambaya har ina da tuba aka ce masa mi ba ya da tuba ko sai ce to aikin banza kenan bari in ciki da kai ma kai da ka bani wannan mummunan albishirin to kun gani me yasa ya ciki na ɗarin dan an ce mishi ba ya da mi ba ya da tuba to dan saboda Allah madaukakin sarki kada mutane su ɗebe tsammanin gafararsa shi yasa a lokaci zuwa lokaci yake shar'anta mana wasu ibadu wanda za mu yi don su gafarta mana kurakuranmu kuma bayan wannan shi yasa ma Allah yake kul ya ibadiyal ladina asrafu ala ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah na'am inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a jazakumullahu khairan إنه هو الغفور الرحيم jazakumullahu khairan ga Allah madaukakin sarki ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayuna wanda suka wuce gona da iri suka yi sabo kada ku hidda tsammani daga rahamar Allah Allah mai gafara ne to sai dai idan muka lura ma shi azumin wai kowanne irin zunubi ne yake gafartawa ku bani amsa ba kowanne irin zunubi ba zunubin da azumi ke gafartawa su ne kananan zunubai amma manyan zunubai sai an me sai an tuba in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci kananan manyan zunubai to zamu gafarta muku kanana su manyan zunubai sai da tuba irin ibadu wannan da ake gayi na cewa in ke za a gafarta maka zunubi ba sa gafarta zunubin wannan kenan barawo kana da bukatar ka tuba azumi kawai bai gafarta maka zunubi zuwa haji kawai bai gafarta maka zunubanka bayan wannan kuma azumi baya gafarta zunubin na haƙƙin wani huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl ibadi mabniyatun 'ala al-mushaha haƙƙin da yake tsakaninka da wani ba azumin Ramadan ba in kana so kai azumin rayuwa gaba ɗaya ma in ya halatta ayi to ba zai gafarta maka zunubin haƙƙin mutane ba kenan dai a takeice wannan shubuhar ba ta da wurin zama sai shubuha ta biyu wannan shubuhar tana da girma sosai kuma har yanzu turawa suna amfani da ita wajen bata sunan musulunci shine suke cewa al-islamu intashara bi haddi saifi suka ce musulunci ya yadu ne da hal da da, da muke da suna da kaihin takobi ma'ana musulunci an yada sa ne ta hanyar takobi ta hanyar kisa da yaki ne aka yada musulunci da ba dan shi ba da mutane da yawa ba su shiga musulunci ba wa annahu asaa mu'amalata ahli albilad sannan kuma musulunci yana munanta mu'amala da mutanen da yazo ya bude garin su ma'ana in musulunci ya shigo a gari to don da ba musulmi ba sai ai ta munanta mishi ai ta azabtar da shi wannan shubuhar ta zo a cikin littafai masu yawa da raddi akan ta zan gayi littafi guda uku wanda suke daga cikin wanda suka fara bayani akai akwai littafi na al-masihiyyatu wal islam wal istishrak wani kan comparison ne akai tsakanin kiristanci da musulunci da kuma me da suna al-istishrak shine a zuwan turawa a kasashen musulmai wannan mawallafi wannan littafin shine Muhammad Faruq Al-Zain littafi na biyu shine tarihu shu'ub al-arabiyya na Albert haurani wanda shi wanda ma yi wannan rubutun ba musulmi ba ne tarihu shu'ubi al'arabiya tarihin al'ummar larabawa wai ka ji wanda ba balarabi ba shi zai rubuta tarihin larabawa kuma ya ce musulunci ya kuntata ma larabawa an yi adalci a ciki to kun yi littafi na uku at-tabshirul alami diddil islam at-tabshirul alami diddil islam wanda sunan shi ma yana nuna zaka samu wannan shubhar na gaba al'ajwibatul fahira an al'as'ilatil fajira na al'imamul karafi wannan littafin shi in ka same shi kakai matuka domin shubuhohi ne wanda turawa suka ɗora tambayoyi na ƙalubale ga musulmai shi ne sai sama littafin al'ajwibatul fahira an al'as'ilati alfajira wasu amsoshi na ƙarshe game da wasu tambayoyi na cin mutunci da turawa suka yi game da musulunci wannan littafan kaɗan daga cikinsu idan ka samu guda daga ciki za ka samu wannan shubuhar da kuma raddi a kanta a takaice dai shubuhar ita ce suka ce musulunci ya yaɗu da mi da kaihin takobi sannan musulunci yana munanta mu'amala da wanda ba musulmi ba in yana zanna a ƙasar musulmai to za mu ce dai dalilin da ya samu ka wannan shubuhar shine wannan ayar ta waqatilu fi sabilillah ko Allah ya ce ku yi yaƙi a cikin hanyar Allah to amma idan muka lura aya ta farko da musulunci ya sabkar wadda ta yi umarni a yaƙi wace aya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga musulmai da ake zalunta akan su tashi su kare kansu domin ana zaluntar su ayar ma mi ta nuna me yasa aka umurce su da su yi yaƙi dan an yi mi dan an zalunce su yanzu su turawan da suke faɗin wannan ina labarin su bilal da aka azabtar ina labarin irin su khabbab irin su ammar bin yasir irin su sumayya mace ta farko da aka ci zarafinta a tarihin musulunci ina labarin wa'annan su wannan ba mutane ba ne kaga rashin adalci na maƙiyi ko udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu Allah bai umurci musulmai su yaki ba sai da aka zalunce su sai da aka kuntata musu kuma da aka ce su yi yakin ma wannan ayar ita ce ta biyu sai kuma Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu da Allah ya ce ai yakin kuma sai ya ce wala mi wala ta'tadu a cikin yakin kada ku yi mi kada ku ketare iyaka kada ku yi ta'addanci wanda ya zalunce ku shi za ku mi shi za ku yaka wanda bai zalunce ku ba kada ku mi kada ku yake shi yanzu da Allah duk wannan ayoyin ba suna nuna adalci na musulunci ba kuma suna nuna manuwar da ta sa musulunci ya mi ya dauki takobi idan muka lura yakin da musulunci gaba ɗai ya yi ma'ana a rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam di yaƙoƙin da manzon Allah ya yi adadin mutanen da aka kashe busu wuce mutum 756 ba shekara 23 da manzon Allah ya na annabta mutanen da aka kashe a wajen yaƙi tsakanin musulmai da kahurai busu wuce mutum 756 ba don Allah amurka a rana ɗaya ba su kashe fiye da haka ba ka dibi tarihin na kazaki suke jikin shigo ne ne wannan bomb nukiliyar da suka halba ina japan ka ciki wannan labarin hitler musulmi ne ko kahuri kahuri a dare guda mutanen da ya kashe sun yi adadin wannan mutanen yanzu kwana-kwanan nan a cikin wata guda isra'ila mutanen da suka kashe a falastinawa sun yi wayannan mutanen da aka ce cikin shekara ashirin da nawa kashe su ashirin da uku. don allah idan ka karanta wannan har za ka ce musulunci addini ne ta'addanci wa za ka ce shi ne dan ta'adda su za ka cewa masu wannan zargin yahudawa da nasaru babu wanda yake ta'addancinsu bayan wannan kuma suna zargin wai musulmai suna kaskantar da wanda ba musulmai ba a kasarsu wannan shi ma ba gaskiya ba ne domin mai Allah ya ce muna la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah bai hana ku yi mu'amala ba da wanda busu yaƙe ku ba dan haka musulunci ya halatta kai mu'amala da kowa matukar ba zai mi ba ba zai cutar da kai a addinin ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina yayi rayuwa da Yahudawa ya yi rayuwa da mushirikai tashin hankali bai hito daga musulmai ba daga waye hoto daga yahudawa ya hoto haka kuma a tarihin khulafa'ur rashidun sun yi rayuwa tare da me yake da suna wanda ba musulmai ba a kasar su wanda kuma ake kula da haƙƙin su wanda har ma manzon Allah a hadisi yake cewa duk wanda ya kashe kahuri na amana kahurin zaman lahiya ba zai ji ƙanshin aljanna ba ba wai musulmi ba in ka kashe kahuri wanda yake dan amana wanda bai tada mutane hankali wannan duka yana nuna yadda musulunci yake kula da haƙi na mutum musulmi ne ko ba musulmi ba ne to amma a wannan lokacin da muke ciki idan ka lura da ƙasashen turawa za ka ga nisa na adalci da yake tsakanin musulunci da mu da su shine wani ɗaya daga cikin malamai ya yi waƙe wanda ban haddace waƙen ba sai yake cewa malakna fakana la'afu minna sajiyatan falamma malaktum sala biddami abtahu yace musulmai mu lokacin da muka yi musulunci ya kasance ɗabi'ar mu ita ce afuwa manzo Allah da ya bude maka mi yace izhabu fa antum tulaka kuje na yahi muku bayan an kore shi daga garin ya ce mu lokacin da muka yi mulki musulmai afuwa ce alamarmu ya ce falamma malaktum salabid dami abtahu ya ce amma ku kahurai lokacin da kuka samu mulki a kanmu sai da jini ya kwarara a ban ƙasa ya kwarara ko bai kwarara ba ya kwarara yana kuma ci da kwarara wannan yake nuna sharrin wa'annan maƙiyan na musulunci da kuma yadda suke karerai domin bata suna na musulunci za mu je a safha ta gaba malam bismillah واقتلوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم نعم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم نعم كذلك جزاء الكافرين واصل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم واصل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله مم.
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa waqtuluhum haythu taqiftumuhum ku kashe kahuran nan da suka yi ta azabtar da ku haythu taqiftumuhum ay haythu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum kuma ku hutar da su kamar yadda suka hutar da ku daga gidajenku wal fitnatu ashaddu min al qatl kuma al fitna ana nuhin ashirk walfitnatu ay wa shirku ashaddu min alqatl shirka ita ta kisa tsanani wala tuqatiluhum inda almasjid alharami kuma kada ku yaki mushrikai a wajen masallacin harami hatta yuqatilukum fi har sai in sun yake ku a cikin sa fa in qatalukum idan suka yake ku faqtuluhum to kuma ku rama ku yake su kazalika jazaa'ul kafirin kamar hakan can ne ko kamar haka ne sakamako na kahurai fa'inin ta hau idan suka hannu daga yakinku idan suka hannu daga shirkarsu idan suka hannu daga kafircinsu fa'inna allaha gafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wa qatiluhum kuma ku yaƙe su su mushrikai hatta la takuna fitnatun har sai ya kasance babu wata fitina ta shirka wa yakuna ad-dinu lillah addini ya kasance na Allah ne fa inin tahau idan suka hanu daga zalun daga daga, daga kahurci ko daga shirka ko kuma daga cutar da ku fala udwana illa ala zalimin to babu ƙetare iyaka sai ga waɗanda suke azzalumai wannan ayoyin gaba ɗayan su suna nuna muna alfitnatu ashaddu min alqatl ma'ana shirka tahi kisa tsanani ma'ana a wannan ayon za mu fahimci cewa babu fitina da ta kai girma kamar shirka shi yasa duk fitinar da za ka fama da ita a duniya in dai fitinar ba ta shahi addininka ba to wannan fitina karama ce ba san ko ana gane da kyau ba kai ta fama da tsanani na gwabranci da tuzuranci in dai kana samu ka je makaranta kana samu ka yi sallah kana bin Allah to wannan fitinar karama ce da yaddan Allah albishirinka akwai yan mata aljanna duk fitinar da kake fama da ita talauci ci da ket sha da ket in dai har kana samu ka zo makaranta ka yi karatu ka bi Allah to wannan fitinar karama ce a aljanna akwai shagali kamar yadda Allah ya ce shi yasa wani mahikima yake cewa إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري والله wannan baiti ina jin dadin shi shi yasa jarabobi shi ta zuwa da na tuna da wannan tafarkin na musulunci kawai sai in yi watsi da su in dai duniya ta barka da addini ta barka da tauhidi to duk abin da ka rasa ba zai mi ba ba zai cutar da kai ba wannan shine kenan wannan shine dandanan da sahabbai suka dandana yasa suka manta da duniya wannan shine ɗanɗanon da Mus'ab bin Umair ya ɗanɗana ya rabu da uwarsa wadda ta hi kowa kuɗi a Makka ya bi musulunci wanda can ci da kyar sha da kyar idza abqati dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri a takaice dai ƴan uwa masu girma fitina mafi girma zalunci mafi girma shine mi shine shirka shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim ita shirka zalunci ne wanda yake mai girma shi yasa idan kuka lura a cikin maqasidul khamsa abubuwa guda biyar da musulunci ya zo karewa wani abu aka kawo a karo na farko a addini ko hifzuddin addini aka kawo sannan me sannan rayuwa ma'ana dalilin kare addininka za ka iya kabar rayuwarka ta mi ta salwanta don mi don in akwai rayuwa babu addini to rayuwar ba ta da amfani shi yasa Allah ya ce ma kahurai in hum illa kal an'ami ko bal hum adall kai ma dabbobin ma sun hisu don mi don su dabbobi dama ba in ba a halice su don bauta ba mu ne aka halitta don bauta kenan lokacin da mutum ya kauce ma bauta ya kauce ma tauhidi to dabba ma ta yi shi rayuwa ba ta yi amfani ba in uwa masu girma mu kula da tauhidin mu idan aka samu fitina a tauhidi ita ce fitina mafi girma idan aka samu idan aka rasa fitina a tauhidi to duk fitinar da za ta zo za ta zo da sauki da yardan Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce a gaba malam mushe الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واصل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى الشهر الحرام بالشهر الحرام وتا نحرمي idan suka yaƙe ku a ciki bishaharil harami kuma ku yaƙe su a cikin wata na harami kun san akwai watanni na harami wanda tun a lokacin jahiliya suna girmama wannan watannin wanda ba sa yaƙi a ciki to sai lokacin musulunci don sun san da musulmai su ma suna girmama wannan watannin ba sa yaƙi a ciki sai suka rika kama musulmai farmaki a wannan watan don sun san musulmai ba sa yaƙi a ciki to sai Allah madaukakin sarki ai watannin na haramci an san su aiko guda uku jere da juna guda kuma daban uku jere da juna yanzu muna a cikin guda zulqa'da zulhijja da kuma wanne da muharram wanne ne wanda yake daban rajabun mudar ko rajab wannan sune watannai na haramci guda uku wanda sabon Allah ma a ciki Allah yana lillinka su Allah yace fala tazlimu fihinna anfusakum a wannan watannin ana so mutum ma ya nisanci sabon Allah don sabon Allah ana linka shi to wannan watannin ba a yaƙi a musulunci to sai kasance mushrikai suna yaƙan musulmai to sai Allah yake musu ash-shahrul haramu bi shahril harami in sun ka muku yaƙi a wata na harami to kurama in ba haka ba za su yi ta me za su yi ta yaudaran ku sai Allah yake wal hurumatu qisas shi kuma al hurumat shine ma'ana abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta a talwantar in aka talwantar da su qisas za a yi qisasi ma'ana ga fassarar a gaba faman i'tada alaikum don haka duk wanda ya muku ta'addanci ya ka muku farmaki fa'tadu alaihi to kuma ku ka mishi farmaki ku yi masa ta'addanci bi misli ma'tada alaikum kamar yanda yayi muku ta'addanci anan sai Allah ya ce musu duk wanda ya muku kankara to ku yi masa na itace duk wanda ya ce musu kul to ku ce masa cas ana gane da kyau ko nan ma akwai wata shubuha bari mu zo ku jita wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku san da cewa Allah yana tare da masu takawa Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi kuma ku ciyar a cikin hanyar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada kuma ku jefa hannayenku ku jefa kawunanku a cikin halaka wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin domin lalle Allah yana son masu kyautatawa a wannan ayar akwai wata aya mai akwai wata gaba mai muhimmanci shine wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunanku a cikin halaka wannan ayar asali ta sabka ne akan wasu daga cikin musulmai da suka so su bar jihadi don suna ganin musulunci ya yaɗu kenan ba a da buƙatar jihadi sai Allah ya ce wa an fi kofi sabilillah ku ciyar da dukiyarku a cikin hanyar Allah ta zuwa jihadi wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jiya hannayenku a cikin halaka ma'ana idan kuka kame daga jihadi to kun jiya kanku a cikin halaka amma al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab duk wani abu wanda zai iya cutar ka to in kai ka jiho kanka a cikin mi a cikin halaka in ka bar neman ilimi ka jiho kanka a cikin mi a cikin halaka domin in babu ilimi to tabbas ibada ba za a yi ta yadda ya dace ba haka kuma wanda yake cin wani abu ko yake shan wani abu wanda ya tabbatar da zai cutar da shi shi ma haka ya ji hukan shi a cikin me a cikin halaka wannan ayar kenan tana daga cikin dalili akan haramcin shan me na san dama can aka yi ko shan taba shan sigari domin shanta da shisha ko shanta yana jiwa mutum a halaka ko bai jihawa da bakin wanda suka yi ta gashi na ana rubutawa shi yasa wani malami yake cewa fa hal huwa aqilun man bata fi'lan yashqu li nafsihi fil ardi qabra fa aqbih bis sani'i sani'i qaumin idza lam yuhsinu lin nafsi zajra yace wai shin har yana da hankali wanda zai kada kansa a cikin halaka wanda zai gina ma kansa ramin da zai fada ya mutu me yake nuhi har yana da hankali wanda zai shan taba bayan ya san da in ya sha za ta me za ta cutar da shi a hankalce ko musulunci bai haramta ba ya kamata a ce kai kanka kame ka haramta ma kanka shi yasa turawan ma akwai inda suke sawa me non fime ko ba a busa taba a wannan wurin da abin da ya kama da haka saman ina san da sama shi da ai nake cewa saman kwalin sun rubuta wai wanda suka buga ta ne suka rubuta to wanda ma ba su da addinin su kansu akwai lokacin da suke hana a sha taba a wuri kaza dan me dan akwai cutarwa a ciki kenan hankali ya kamata a ce ya nuna maka haramcinta ba ma nassi ba Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa menene al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الإمام القحطاني يكتي وأبن أكتي مصورا الله شيني كساموكا كي كريبا ميغنينكا zuciya na so ka yi sabon Allah sai ka tuna a wanda ya halicci duhu yana me yana gani na idan ka so ka yi sabon Allah to haka ibada ka kyautata ta kamar Allah yana ganinka lokacin da kake wannan ibadar kamar ga Allah a gabanka lokacin da kake wannan ibadar shine ma'anan al-ihsan kyautatawa Allah ka samu kasance masu kyautatawa malamu shi gaba وأتموا الحج والعمرة لله
نعم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى وأتم الحج والعمرة لله كما كتك حج da umara lillahi dan Allah a cikin wannan ayar akwai abubuwa guda biyu na farko idan za ka yi hajji da umara ka yi su danwa dan Allah abu na biyu kuma shi hajji da umara in an fara su dole sai an ida su akwai ka'ida a wajen malaman usul suke cewa ma la yajibu ibtida'an la yajibu itmama duk abinda ba dole bane ka fara shi to ba dole bane ka ida shi a wani kaulin kuma suke cewa almutatawwi'u amiru nafsuhu mai nafila yana da damar ya ci gaba ko ya tsaida ma'ana nafila kowace iri in ka fara ba dole bane ka ida in ka fara sallah ka kabbara kana da damar ka katse wannan sallar ta nafila ce inda nafila ce azumi ka ɗauka kana da damar ka me ka aje amma shi aikin hajji ko umara in an fara dole sai an me dole sai an ida shine ma'anan wa shine dalilin wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umara dan Allah fa in uhsirtum idan aka hana ku zuwa aikin hajjin ko kuna akan hanya aka hana ku isa a wajen aikin hajjin ko a wajen aikin hajjin ko umara famastaisara min alhadi to abunda ya sauƙaƙa na hadaya ku yanka shi a wannan wurin kun zo za ku shiga makka sai aka hana ku shiga to sai ku yanke hadaya kawai ku juya ku koma kun cika aikin hajjin ku kun samu lada domin innamal a'malu binniyati wala tahliqu ru'usakum Allah yace kuma kada ku aske kawunan ku aske kai da ake yi a wajen aikin haji kada ku aske kawunanku hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai hadaya ta kai a inda ake yanke ta me ake ce ma hadaya shine layya ta masu aikin haji wanda bai aikin haji a lokacin layya abin da ya yanke shi ake ce ma udhiya wanda yake a wajen aikin haji shi kuma abin da ya yanke shi ake ce ma mi alhadiya kenan hadaya hadaya kuma rago ko tun rago ko akuya ma'ana dai abun da ake yankewa a wajen me a wajen me yake da suna a wajen layya sai Allah ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si wanda ya kasance daga cikin ku baya da lafiya aw bihi adam min ra'si ko kuma yana da wata cuta akan kansa fa fidyatun min siyamin to idan yana so ya aske gashin sa yayi fidiya fidiya shine kafara ta aikin haji ko kuma umara to yayi fidiya ta azumi aw sadakatin ko sadaka aw nusuk ko kuma yanka dalilin sabkar wannan ayar shine dai daga cikin sahabbai ne ana a wajen aikin haji sai ya wata cuta ta kama shi a cikin kansa wasu kuraje suka hito masa a cikin kai wanda har ya kai ga ƙiya tana cin kansa to sai aka kashi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah dole fa sai an yi mishi kolo don wannan ciwon yayi yawa sai manzon Allah ya ce to a aske mishi amma sai yayi fidiya sai yayi kafara shine imma ya ciyar da miskini guda shidda ko azumi kwana uku ko kuma me ya yanke me yake da suna akuya ko kuma tunkiya wannan kina ita ce kafara ta wanda ya yi wani abu daga cikin abubuwan da aka hana a wajen aikin hajji misali in ka sa turare a wajen aikin hajji sai ka yi fidiya ko kuma ka aske gashi ko ka rage shi sai ka yi fidiya kinan manir takaba mahzuran min mahzuratil ihrami wajaba alaihi wajabat alaihi alfidya duk wanda ya wani abu wanda aka hana a cikin ihrami to sai ya yi fidiya ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda uku wanda ya yi mishi sauki sai Allah ya ce fa idza amintum idan kuka amintu ma'ana kuka samu dama aminci na zuwa aikin hajji faman tamatta'a bil umrati ila al hajji to wanda ya tamattu'i daga umara zuwa hajji ma'ana ya zo yayi umara sai ya walwale daga baya lokacin hajji sai ya dauniyar hajji shine tamattu'i famastaysara min al hadi to abin da ya sawaka a gare sa na hadaya sai ya yanke idan lokacin layi wannan bayani na tamattu'i zai zo insha Allahu a karatunmu na sunan Abi Dawud domin muna cikin kitabul Hajji za mu fara da bayani a can da yardan Allah madaukakin sarki kenan dai anan dai wajibi ne hadaya ga dukkanin wanda ya je aikin haji yayi yanka a ranar layya faman lam yajid wanda bai samu hadaya ba bai samu abin da zai yi layya ba a lokacin aikin haji fa siyamu salasati ayyamin fil hajji to kafarar sa shine yayi aiki yayi azumi na kwana guda uku a tsakiyar aikin haji wa sab'atin idza raja'tum da kuma azumi na kwana bakwai idan ya dawo daga aikin hajji tilka asharatun kamila wannan su suka yi goma cikakku uku a tsakiyar aikin hajji bakwai bayan ya dawo wannan ga wanda bai samu dama ta yanka hadaya ba a wajen aikin hajji zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan na wanda iyalinsa ba ta a masallacin harami ne ma'ana wanda ba ɗan gari ba ne shi ne yake dole ya yi hadaya wanda yake ɗan gari ba dole ba ne hadaya domin ita hadaya kyauta ce ta ka'aba ita kuma kyauta ana buƙatar ta ne ga wanda ya zo shi ɗan gari baya da me baya da buƙatar ya kai kyautar wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab ku san da cewa Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne shibohin da ke a cikin wannan wannan safhakin shubuha ta farko shine a ko lokaci yayi a na'am lokaci ya tai ko kenan musamman ma ba a fara da wuri ba a shubuhin ku suna da mahimmanci sosai kuma suna buƙatar dan bayani mai mai dan faɗi kaɗan kuma shubuhin suna da haɗari sosai musamman wannan ayar famani ta da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma atada alaikum kenan anan ya kamata mu dakata dan kada mu ci lokacin yan uwa a takeicin uwa masu girma babban darasin da ya kamata mu doka a cikin wannan darasin shine a wannan ayoyin kuka lura da yawa daga cikin Allah ya maimaita tunatarwa akan takawa tunatarwa akan jin tsoron Allah madaukakin sarki mu nizamci tsoron Allah madaukakin sarki mu nizamci takawa wannan shine babban sirri na samun kwanciyar hankali a duniya da lahira Allah ka azurta mu da tsoronka in Allah ya kai mu ranar litinin banda gobe muna da babban bako daga maradi a sheikh muhammad khalid zada zai zo ya gabatar mun da muhadara faridatun min nau'iha muhadarar da ba a taɓa yin irin ta ba da yardan Allah za a gabatar da ita a wannan masallacin insha Allah tsakanin magriba da isha'i kenan sai a kokari a yi sallan magriba a nan bayan wannan kuma akwai karatu da muka buɗa ko da za mu buɗa a wannan masallacin na karatun larabci da tarjamar alkur'ani a ranaku guda biyu bayan sallar isha'i juma'a da isha'i juma'a da asabar wanda yake bukata kenan sai ya ga malam muhammad ya rubuta suna sharaɗin shine ka iya karanta larabci na biyu kuma ya kasance za ka yi tabbacin kullum dura da ake karatun za ka halarta ba tare da rishin zuwa ba in ba da wani dalili wanda yake mai ƙarfi ba wannan shine kenan sharuɗa wanda suke bukata kenan sai su gan su rubuta sunayensu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.